ينقذ إسلام المرء بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان يعمل به فإن ذلك كفر باتفاق علماء المسلمين يقول الله عز وجل والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال جل في أولئك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم فكل من كره ما أنزل الله فعمله هابط وإن أمل بما كره وقد نال المنافقون من ذلك النصيب الأكبر مع أنهم يعملون ببعض شرائع الدين الظاهرة ولكنهم يضمرون البغض والكراهية لها ولأهلها ويتربصون بهم الدوائر قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون قال ابن عباس رضي الله عنهما كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان ويقول الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن هال المرتدين عن الهدى والإيمان ألا آقابهم إلى الضلال والكفران ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان وإنما هو تصويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه وقد فصل العلماء القول في ذلك كله فقالوا أما إن كان مقصوده منه كره لله وبغضه بسبب أهكامه فهذا خارج من جملة المسلمين وعد العلماء بغض الله ورسوله أو شيء مما جاء به من نواقض الإيمان وكذا جعلوا من شروط لا إله إلا الله الهب المنافي للبغض إياظا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم اللهم ارفع عنا الربا والبلى والوباء والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وسلم من أهب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أخرجه مسلم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa yana daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum su mai da shi kafiri su sa yayi ridda kiyayya da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi na addini ko dai na faɗa ko na aikatawa ko na wata sifa ta halitta ko sifa ta ɗabi'a ko da ku ya kasance yana aikata wannan ɗabi'a ko da ya kasance yana aikata wannan aiki domin haƙiƙa yin hakan kafurci ne bisa ga haɗuwar malaman musulmi baki ɗaya babu wanda ya saba domin idan kana ƙin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan yana naso ne zuwa ga ƙiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hakan yakan haɓaka har ya kai ga ƙin Allah maɗaukakin sarki wanda ko shakka babu kiyayya ga Allah kiyayya ga manzan Allah kiyayya ga addinin Allah wannan kafirci ne kaulan wahidan ko da mutum yana furci da cewa shi musulmi ne Allah maɗaukakin sarki yana cewa wallazina kafaru fata'sal lahum lalle waɗanda suka kafirta tur da su halaka da bala'i sun tabbata gare su wa adalla a'malahum kuma ubangiji ya ɓata ayyukansu kamar mun tambayi Allah mun ce me suka yi me ya faru sai ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah abin da yasa hakan ta faru da su saboda suna kin abin da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum shi kuma Allah sai ya bata ayyukan su kaga ya nuna suna aiki amma kiyayyar da suke wa aikin ko kiyayyar da suke wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ya sa aikin ya lalace kuma ya sa sun yi radda sun bar musulunci yau sau da dama za ka samu musulmi yana tutiyar shi musulmi ne amma wasu daga cikin abubuwan musulunci ba sa masa daɗi a rai yana kyamatarsu yana ƙinsu irin ta'ada ta munafurci mutum kaga yana ƙin sallah ko yana ƙin azumi ko kuma yana ƙin mutumin da ya sifantu da sifar musulunci yana ƙin gemu yana ƙin ɗage wando yana ƙin hijabi kuma tare da cewa shi musulmi ne to ko da yana da gemun kafiri ne sakamakon wannan kiyayya da yake wa abin da Allah ya ce ayi ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umarni ko yazo da shi Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a wata ayar yace zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum tun daga faɗin innal ladhina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم ذاك وبنجي في ذلك أبن ديسا هكا بأنهم صبوا دسو اتبعوا ما أسقط الله سنا بن أبن دا ألا باياسو وكرهوا رضوانه كما سنا كن يدر ألا دا أبن دا ألا يدرشي فأهبط أعمالهم سي ألا يبات أيكنسو ذاك ما لم يسكتي دكا وان ديك أبن دا ألا يسوكر كودا ينا أيكتاوا to Allah madaukakin sarki baya son sa kuma Allah madaukakin sarki zai bata aikin sa abinda wannan yake nunawa shine dole ne musulmi ya samu cikakkiyar gamsuwa da yadda da imani da sallamawa ga abin da Allah ya ce da kuma sallamawa da abin da manzo Allah ya ce kamar yadda Allah ya ce fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima so da dama zai iya yiwa wani aiki daga cikin ayyukan musulunci yana baka wahala azumi yana baka wahala sallah tana baka wahala musamman tashi lokacin sanyi musamman lokacin sallar asuba wannan zai iya yiwa abu kaza na ibada ya ne maka wahala to amma hakan ba yana nuna ka ki abin a zuci ba ka yadda da cewa wannan abin Allah ya dora shi ne dan tausayinka dan rahama da jin kai a gare ka Allah ya saukar da shi ne dan ka zamo kayi aiki da shi kuma dan ya san zaka iya kuma sanadiyar aiki da shi ɗin Allah zai ji kanka Allah zai maka rahama to kaga ko bai dace ba ga abin da aka saukar dan ai maka gata kuma ya zama kana jin haushi kana kiyayya ga wanda yayi maka wannan gatan wanda shine Allah subhanahu wataala idan mutum ya samu kansa cikin irin wannan hali to ya tabbatar da cewa akwai ɗabi'ar munafurci a tare da shi abin da ya kamata shine ka yi ƙoƙari ka yakice wannan kyamar da wannan jin ba daɗin game da hukuncin Allah da ke cikin ranka ta hanyar addu'ar Allah ya yayi maka, ta hanyar jaddada imaninka, ta hanyar yin aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka musamman waɗanda ba sa maka nauyin waɗanda ba sa damun ka a zuciya to idan Allah ya ga gaskiyarka idan Allah ya ga kwazanka da himmarka sai ya tsarkake maka zuciyarka dan haka Allah maɗaukakin sarki shi yafi kowa son bayinsa shi yake son alkhairi ga bawa sama da yadda bawa yake so wa kansa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar bai saukar don ya kuntata wa bayinsa ba ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji so yake ya sauƙaƙa muku baya son ya ga kun shiga kunci yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa kullum manufar Allah tattare da ku shine sauƙaƙawa to amma raunin dan adam ke sa wani lokaci bai fahimta ba wani lokaci bai gane ba shi yasa munafikai da basu fahimta ba basu gane ba a madadin su sallama a madadin su ni kauya domin wannan ita ce dabi'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu'minai idan Allah ya dora maka hukuncin abu ko ya gaya maka wata magana ko baka fahimce ta ba ko ta ne maka nauyi ka ce Allah nayi imani to wannan sallamawar da kai to shi kuma Allah cikin rahamarsa da jin kansa in abin nauyi yake maka sai ya sauƙaƙa maka shi sai ya dawo bayan maka wahala in kasa fahimta kai ko ka kasa ganewa sai Allah madaukakin sarki ya haska maka sai ya fahimtar da kai sai ya ganar da kai domin dan adam duk kwakwalwarsa da hangen nesan sa ya gajiya ya iya gane manufar Allah farar daya bai isa ba domin babban misali a takaice a hankalce a kusa yadda zaka gane yanzu zaka iya cewa ɗanka yi abu kaza amma ya zumburi baki shi yana tsammanin ka matsa masa amma da yake rashin hankali ne da rashin hangen nesa irin na yarinta kai ku a matsayinka na ubansa wanda ka fi shi hankali ka fi shi hangen nesa alheri kake hango masa a cikin abin wani lokaci in yi haƙura ya yi ƙila sai wata ran bayan baka nan ma ka bar duniya sai gano ashe lokacin da baba yake ce min in yi kaza in yi kaza ba kiyayya ba ce soyayya ce to ina kuma ga Allah ubangijin bayi ka ce duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya maka yanzu sai ka gane sai ka fahimta ba dole ba ne amma ka'idar shi ne ka yadda inna rabbaka hakimun alim shi Allah duk abin da ya akwai hikima kuma inna rabbaka ra'ufur rahim Allah duk abin da ya akwai rangwame akwai jin kai tattare da bayi ubangiji subhanahu wata'ala yana tausayin bayinsa yana jin kan bayinsa ubangiji maɗaukakin sarki alkhairi yake nufi da bayi ba cutarwa ba ba kuntatawa ba ba tsanantawa ba amma da yawa daga cikin mutane sukan mu'amalanci Allah da mummunar zuciya sukan zata wa Allah sharri sukan ɗauka cewa Allah ya takura musu Allah ya kuntata musu Allah ya matsanta musu wanda kuma ba haka bane ba shi yasa sau da dama idan za su yi abubuwan da Allah ya ce in ma za su yin to suna yin su babu daɗin rai wa idza qamu ila salati qamu kusala in za su tashi sallah sai su tashi da nauyin jiki ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون باسا صلى سيدا لالاتي زرن سبايا سو in aka ce su sadaka ba sa bayarwa sai suna jin kunci a rai wannan ɗabi'a ce ta munafurci amma yadda ya kamata musulmi ya zamo imani na gaskiya shine duk abin da Allah ya ce kai ya zama kana jin daɗin yi ba ma sai an ce kai ba kana jin karsashi kana jin nishaɗi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana yakan ce da Bilalu arihina bis sala ya Bilal ya Bilalu kira mana sallah mu yi ta mu ji dadi domin a cikin ta ne ake samun jin dadi a cikin ta ne ake samun nishadi a cikin ta ne ake samun nutsuwa to duk wani abu na addini haka ake so mutum ya zama wajen aikata shi amma jin bana so jin an takura min jin an matsa min to ko shakka babu wannan ɗabi'a ce mummuna dabi'a ce ta munafurci munafurcin da ke sa mutum ya yarda ya bar musulunci ubangiji madaukakin sarki ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman yaso da dama dan adam idan Allah ya masa abin da yake so sai ya ce Allah ya girmama ni Allah ya ji kaina Allah ya mutunta ni Allah ya so ni da alkhairi wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa amma idan Allah ya jarabce shi da wani abin da bai masa dadi ba fa yaqulu rabbi ahanan sai ya ce ubangiji na ya tauye ni ubangiji na ya wulakanta ni ni Allah baya so na sai Allah yake kalla ba haka bane ba Allah ba wani wanda Allah baya so in baya kanka ya zai yayi ka ba wanda ya tirsasa Allah yayi ka ganin damarsa ne da isassa da rahmarsa da jin kansa yayi ka da da ya ga dama ma da ya tashi yin ka sai ya kanke so ya baka a masai Allah zai iya haka kuma ko yanzu baka gagara ka shiga ban ɗakin ka ba Allah ya mai da kai kyankyaso a shigo a ta neman a rasa ina kake ubangiji yayi wa wasu da yawa irin haka suna tafiya yasa ƙasa ta haɗiye su aka neme su aka rasa ai ta cikiya ba a san inda suke ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce shin mutane sun aminta ne ba za mu iya tsaga wani rami mu rufta da su a ciki ba mu fatar da su a neme su a rasa yo dan adam ma dan uwanka in ya so wanda ya fika isa da karfi sai ka dauke ta a neme ka a rasa to ina ga ubangijin talikai da haka ubangiji madaukakin sarki ce ay yakhsifa lahu bihimul arda aw ya'tihimul azabu min haythu la yashurun in naga dama sai in sa kasa ta tsage ta shanye su ko in zo musu da azaba ta inda ba sa tsammani aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin in naga dama in kama su a wani lungu ba su gagare ni ba aw ya'khudhuhum ala takhawufin fa inna rabbaka la ra'ufur rahim in naga dama sai in rinka musu dauki daidai ubangijin ka mai rahama ne mai jin kai rahamar sa da jin kansa ne yasa baya muku haka to da haka mutane su shiga taitayin su game da Allah su mu'amalanci Allah da kyakkyawar zuciya su mu'amalanci Allah da kyakkyawan imani da sallamawa ubangiji subhanahu wataala ya jarabci munafikai cikin wannan al'umma da kaso mai tsoka na irin wannan mummunar ɗabi'a tare da cewa za ka ga suna aikata wasu daga cikin ɗabi'u na musulunci suna aikata wasu daga cikin ayyuka na addini na zahiri amma tare da haka a cikin zukatansu ba daɗi suke ji ba a cikin zuciyarsu ba abin da suka fi ƙi irin Allah a cikin zukatansu ba abin da suke ƙi irin addinin manzon Allah a cikin zukatansu ba abin da suke ƙi irin musulmin ƙwarai su duk lokacin da musulmi yayi daidai to ba abin a yaba masa bane amma in kafiri yayi abin a yaba masa ne kullum abin da suke bi game da musulmai gazawarsu da kasawarsu musulmai su a wajensu su ne gidadawa musulunci a wajensu koma baya ne musulunci a wajensu ƙauyanci ne shine Allah madaukakin sarki yake bayani dangane da irin waɗannan masu mummunar ɗabi'a ta munafurci wanda suke zaune cikin musulmai ubangiji yace wa idza ja'ukum qalu amanna in suka zo muku za su ce su ma mu'minai ne amma wa qad dakhalu bil kufri da kafirci suka shigo wa hum qad kharaju bihi kuma da shi suka fita sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shi yafi kowa sanin abin da suke boyewa a zukatansu a wata ayar Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun a wata ayar yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون عبد الله بن عبد كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان باسا سن أبن إن أنبذا أسامي الدر الله wanda shine yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a shine tsantsagoran imani Imam Sa'adi Allah ya ji kansa da rahama yake faɗa a cikin littafin sa na tafsiri yace yukhbiru ta'ala an halil murtaddina Allah yana ba da labari ne ga halin waɗanda suka yi ridda suka bar addini sun sani ko ba su sani ba anil huda wal imani suka bar shiriya suka bar imani ala aqabihim suka koma da baya da baya ila balali wal kufrani zuwa ga bata da kafirci sai ce zalika la an dalilin dallahum ba bisa ga wani dalili da suka dogara da shi ba ko ya shiryar da su wala burhanun ba wata hujja ke gare su ba wa inna ma taswilun min aduhim shaytan kawai rayawa ce da saƙawa da surantawa da adautawa irin na maƙiyinsu shaiɗan da basu gane ba wata zuyinun lahum da yi musu kwalliyar zahiri don ya cutar da su wa imla'un minhu lahum da kuma shifta irin tasa da ya gare su sai ya kawo faɗin Allah ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura shaiɗan yana wa mutane alkawarin bogi yana cika su da buri ubangiji ya ce ba komai yake alkawarta musu ba sai ruɗi duk abu mara kyau sai shaidan ya rinka nuna maka ai mai kyau ne raina addini ya rinka nuna maka wayewa ce ci gaba ne kila saboda ka je turai kila saboda kana jin turanci kana ganin duk wani mai sallah koma baya ne shi duk wani mai riko na kankam da addini bai waye bane rashin wayewa ne ma riko da addini rashin wayewa ne magana akan addini to ko shakka babu duk mai irin wannan al'adar munafurci ce a tattare da shi ko ya sani ko bai sani ba kuma wannan na iya kai shi zuwa garin da ya bar musulunci ko yana sallah ko yana faɗan la ilaha illallah domin raina wa Allah ne raina wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kiyayya ce ga abin da Allah yake so kiyayya ce ga abin da manzon Allah yake so ba ko wanda zai ce yana son Allah amma baya son abin da Allah yake so ba wanda zai ce yana son manzo Allah amma yana kin abin da manzo Allah ya zo da shi ubangiji subhanahu wataala ya ce ba zai taba yiwa mai imani ya haka ba Allah madaukakin sarki ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله يجب ذاك تقسام متانندا يؤمنون بالله واليوم الآخر سن إيماني نجسيا دا الله إيماني نجسيا دا منزان الله أما يوادون من حاد الله سنة سن أبن دا يكي غابا دا الله ورسوله كما يكي غابا دا منزان الله ولو كانوا آباءهم كو إيا ينسني دا سكاية فيسو domin shi imanin gaskiya yana hukunta ka ƙi duk abin da Allah yake ƙi ko babanka ne ka ƙi duk abin da manzon Allah yake ƙi ko ɗan da ka haifa a cikin ka ne ballantana waɗanda za su biyo baya na sauran dangi da sauran ƴan uwa na nesa saboda me saboda Allah yake ulaika kataba fi qulubihimul imana irin waɗannan muminan na gaskiya Allah ya riga yayi tambarin imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma ya karfafe su bayan imanin da wani karsashi daga wajensa wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtaha al-anharu kuma Allah ya musu alƙawarin zai sa su a aljannar da korami suke gudana ta karkashin gine-ginanta ubangiji madaukakin sarki ce ulaika hizbullahi in kana neman yan jam'iyyar Allah to waɗannan su ne yan jam'iyyar Allah ala ku saurara ku ji inna hizballahi humul muflihuna lalle yan jam'iyyar Allah su ne masu tsira su ne masu samun babban rabo Allah ka samu cikin su da rahamarka to amma hakan ba zai yi ba sai da aƙidar alwala wal bara san duk abin da Allah yake so san duk abin da manzon Allah yake so san duk abin da addinin musulunci ya zo da shi a lokaci guda kuma da kin duk abin da yake kin Allah ko Allah yace a kishi duk abin da yake kin manzon Allah ko manzon Allah yace a kishi duk abin da yake kin shari'ar musulunci ko shari'ar musulunci tace a kishi to sannan ne ka zama mu'minin kwarai domin wannan shi yake tabbatar da la ilaha illallah ba kowa a matsayin abin bauta a matsayin mahalicci a matsayin mai ikon gudanarwa mamallaki sai Allah duk wanda ba Allah ba ba haka bane ba kuma Allah bai da sa'a bai da tsara bai da abokin tarayya bai da mataimaki bai da kishiya bai da kini subhanahu wata'ala da haka aqidan musulunci dole ne a tabbatar kuma dole ne a kore a tabbatar da abin da Allah ya tabbatar kuma a kore abin da Allah ya kore to da wannan ne mutum yake zamowa musulman gaske yake zamowa musulmi na kwarai da haka shek nasiru sa'adi ya ci gaba da cewa wa zalika annahu qad tabayyana lahum alhuda fa zahidu fihi wa rafaduhu abinda yasa hakan ta faru saboda Allah ya riga ya gama wa bayansa bayanin shari'a amma duk da haka wasu sai suke ki shari'ar suka sa kafa suka shure malaman musulunci sun yi bayani dalla dalla daki daki game da wannan gaba ta abin da ke warware musuluncin mutum na ya ƙi wani abu daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to amma malamai suka ce idan manufarsa shine kasala ko jin lalaci in zai yi wani aiki na ibada ba tare da ƙin abin a zuciya ba to wannan baya kai shi ga fita daga musulunci amma matukar yana jin zuciyarsa ita ba ta son abu kaza azumin nan ni ba na son sa sallan nan ni ba na son ta kaza din nan na addini ni ya zame min alaƙaƙai duk wanda ya kalla ya ga sifan musulunci tare da shi sai ya ji kyamatarsa a zuci ba tare da ya taka masa ba ko ya baran masa da bambanci da mutumin da ya mu'amala da wani mai sifofin musulunci ya ha'ince shi ba ma'asumi bane musulmi zai iya maka ba daidai ba to kiyayyar ta tsaya a kansa amma kada wannan kiyayyar ta naso kuma ga abin da ya sifanci da shi na addini kila saboda yana da gemu ya maka ƙarya saboda yana da gemu kun yi alkawari ya saba maka saboda yana ɗage wando ya ci amanarka wannan ba yake ba shi yake nuna ɗage wando cin amana bace ba shi yake baka hujjar ka ƙi mai gemu ba ba shi yake baka hujjar duk lokacin da ka samu dama sai ka zagi gemu ba ba shi yake baka lamunin ka kyamaci ɗaga wando ko ka rinka habaici ga masu ɗaga wando ba a'a Allah bai yi wani ɗan adam ma'asumi ba da haka ka'idar musulunci shine musuluncin daban musulman daban idan musulmi ya dace da musulunci haka ake so idan musulmi ya saba wa musulunci to laifinsa daban ba za a dora wa musulunci ba to amma da yawa daga cikin mutane ba sa bambance wannan a ƙarshe sai su je su jefa kansu ramin da ba za su iya fitowa ba ba su sani ba munafikai ba suka gaya wa manzo Allah bakar magana suka gaya wa sahabbai bakar magana suka ce masu katon ciki masu kaza masu kaza to amma da yake manufarsu shine ba annabin ba kadai ba sahabban ba kadai addinin suke so su ci mutunci sai Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kada kafartum ba da imanikum ce da su kaga ba qur'ani suka zaga ba sahabbai suka gaya wa bakar magana ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء سكتي بمتبغني إرن وأن المسلمي با ما سكر يمغنا مقورة وجنياكي ما سمن يمن ينشكي أما دا الله يتاشي تري فدن سيتي ينزد الله دا آيو ينسى دا النبن سكتي وإذني kwata kwata ma Allah bai biyo maganar mumine ba saboda fakewa akai da zagin musulmai dan a zagi musulunci fakewa kake yi da zagin wata kama ta wani don manufarka ta kana kin addinin sai Allah ce la ta'taziru kar ku kawo mana wani hanzari kada ka fartun ba da imani kun kun kafurta bayan imani abinda wannan yake nuna wa al-istihza'u bid-din izgili ga addini kyamatar wata kama ko wata sifa ta addini tana sa mutum ya zama kafiri ko yana la ilaha illallah tana sa mutum ya zama kafiri ko da ma da sifar a jikinsa kana zagin gemu ko kana da shi ba ka da hujjar ka cewa Allah ai nawa nake zagi a'a bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane ubangiji ce inna afu an taifatin minkum in mun bar waɗansu daga cikin ku wanda sun yi basu san zurfin ruwan ba nu'azzib taifatan wallahi wasu sai mun dandana musu kuda bi annahum kanu mujrimina dan sun maida abin dabi'a ba yanzu suka fara ba jiya sun yi yau ma suna yi gobe ma shirye suke da su yi da haka ya ƴan uwa mu kiyaye izgili ga addini yana mai da mutum ya ridda yana mai da mutum ya bar musulunci Allah ya kiyashe mu da ka kin Allah ko kin manzon Allah ko kin abin da Allah ya ce ayi ko kin abin da manzon Allah ya zo da shi malamai suka ce wannan yana daga cikin nawaqidul imani abin da ke warware imani shi yasa ma cikin sharadin imani sharadin la ilaha illallah dole ne a samu alhubbu almunafi lil bughdi cikakkiyar kauna da soyayya ga ita wannan kalma da duk wanda ya alakantu da ita soyayyar da take fitar maka da ƙiyayya gare shi za ka iya samun wata ƙabila da ƙabila ku ba a ga maciji amma musulmin cikinta kana son sa sama da wanda kuka fito ciki ɗaya da shi in dai ba musulmi ba ne to wannan shine imanin gaskiya za a iya samun wani gari da wani gari ba a ga maciji tsakanin ƴan garin amma kai a matsayinka na musulmi ba ruwanka da maganar gari da gari ko ƙasa da ƙasa kai musulmi a duk inda yake ɗan uwanka ne ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minuna ikhwa ya ku waɗanda suka yi imani lalle ku sani muminai ƴan uwanku ne ko gari ya raba ku ko yare ya bambanta ku ko launin fata ya nefanta ku ko haihuwa da dangantakar jini bata hada ku ba amma in dai kalmar shahada ta hada ku to dole ne ku kaunaci juna dole ne ku so juna wannan shine imanin gaskiya wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisantarta Allah ka bawa zukatan mu tsoronka ka tsarkake mana su lalle kai ne fiyayyen mai tsarkake zukata Allah ka bamu wani bangare na tsoronka Allah madaukakin sarki ka dora mu akan daidai Allah ka nisanta mu daga son zuciya ka nisanta mu daga kurakurai Allah ka shiryar da mu cikin bayin ka shiryayyu ka ba mu lafiya cikin bayin ka waɗanda ka ba su lafiya Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga sharrin kawukan mu da munanan ayyukan mu Allah ka ɗaukaka ka ɗaukaka darajar mu a duniya da lahira Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka yaye mana hau Allah ka yaye mana hasara Allah mugun ji mugun gani Allah ka nisanta shi gare mu Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shirye da mu lalle kai ne mai baiwa Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka karba mana kyawawan ayyukan mu Allah madaukakin sarki ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu ka ji kan dukkanin al'ummar musulmi waɗanda suka rigaye mu da gaskiya Allah madaukakin sarki idan tamu ta zo ka sa mu cika da imani yayin uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda yake so a nesanta shi daga wuta kuma a sanya shi a aljanna to kada ya bari mutuwarsa ta riske shi face yana mai imani da Allah mai imani da ranar lahira ma'ana wannan imanin da ake ta faɗa shine ribarka shine jarinka shine kashin bayan rayuwarka duk gwagwarmaya da faɗi tashin rayuwar da zaka shiga to kada ka yadda ka rabu da shi matukar kana so ka shiga aljanna matukar kana so ka nisanci wuta to lalle ka rike imaninka daidai da faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun daidai da wasiyar annabi Ibrahim da Yaqub ga ƴaƴayensu inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun to sannan manzo Allah yake kuma lalle ka rinkai wa mutane irin abin da kai ma kake so su yi maka duk abin da baka so a yi maka kai ma kar kai wa wani idan kai haka ka sauke haƙƙin Allah kuma ka sauke haƙƙin bayin Allah sai ka rayu lafiya ka mutu lafiya ka je ka shiga aljanna lami lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم